بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك يا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana na asabar ɗin farkon wata a ɗaya ga watan jima'a hula shekara da dubu ɗari hula arba'in da shida wanda ya yi da uku ga watan Nuwamba 2024 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatuka a wanda wannan shine jeren giyan karatu na na uku kenan ko wanda muke karatu cikin kitabu talqin na al-qadi Abdul Wahhab al-Baghdadi al-Maliki insha Allah zamu ci gaba muna babi da yake magana kan abin da ya shafi tsarki na alwala wacce zama mun ce akwai za mu ringa samun mai dan ja mana baki yaya zan ja bakin ko kuma dai sabon wanda zai dan ja wannan ya fi ya fi albarka a samu wani dan ja zuwa an tsaya kuma sai mu bi su da sharhi akalla masu littafi a san inda aka dosa na wane ne ina malami ne ina malami ne yake to ku bashi speaker mana ko ba za ta kai eh ba shi ba shi ba shi ba ne kuma zai zauta min kawai sun ba shi ka ba shi wani kawai so dawo daga sai ka faru kan kan fasalin sai a saurara mu je karatun da malam zai mana sha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله ala tabbata nan ba shafa kowa da irin nasu
to wannan قال المصنف رحمه الله تعالى فصل أما النية وقد بينا أنها من فروضه وهي قصده به ما لزمه
ci gaba ci gaba والذي an wuce niya bashi
والذي يلزم والذي يلزمه أن ي- الذي يلزم يلزمه أن ينوي بوضوئه رفع الحدث أو استباحة فعل معين يتضمن رفع الحدث ومعنى رفع الحدث استباحة كل فعل كان الحدث مانعا منه ومعنى تعيين معنى تعيين ما يتضمن ذلك هو أن ينوي أن ينوي به استباحة فعل بعينه لا يستباح إلا بعد التطهر من الحدث وذلك كالصلوات كلها على اختلاف أنواعها من الصلوات المعهودة وصلاة الكسوف والجنازة وسجود القرآن على اختلاف أحكامها من فرض على الأعيان أو على كفاية وسنة وعلى كفاية وسنة ونفل وكالطواف بالبيت والطواف بالبيت كل هذا لا ي- لا يجزئ إلا بعد التطهر من الحدث لا يجزئ لا يجزئ إلا بعد التطهر من الحدث فقصده استباحة واحدة, واحدة كقصده استباحة جميعه وأما الوجه فالفرض إيآب جميعه وحده من حذر من منابت شعر الرأس إلى آخر الذق إلى آخ- آخ- آخر الذقن مطلقا الذقن للأمرج وآخر وآخر اللحية للملتحي طولا وما دار عليه من ال- من العذارير عرضا فإن كان عليه شعر لزم إمرار الماء عليه ثم ينظر فإن كان كثيفا قد ستر البشرة ست- آه، ست- سترا لا تتبين معه انتقل الفرض إليه وسقط فرض إيصال الماء إلى البشرة وإن كان خفيفا تبين منه البشرة لزم إمرار الماء عليه وعلى البشرة وسواء في ذلك أن يكون على على كد أو شفة أو حاجب أو عذار أو عنفقة ويلزم فيما فيمن فيمن سدل عن البشرة كلزومه فيما تحت بش فيما تحت بشرة ما شاء الله barakallahu fikum na'am abinda malam ya karanta mana anan duk da wasu na cewa an yi wasu abubuwa da suka shafi niyya to za mu ɗan yi ɗauraya bal kafin ma ɗauraya akwai wani gyara da za mu yi abinda muka faɗa a wancan wancan zama sannan kuma mu ɗauko karatun baki ɗaya mu dire inda malam ya karanta mana akwai matsala da sai bayan na sake jin karatun na ji ina ta maimaita shi wanda wannan an sami alintiqalu zihni ko kuma ka ce ba akwai abduhul akwai rafkana daga waje na ta yadda na dinga ɗauko wata magana shaza na na dinga maimaitawa wanda wannan kuma kuskure ne a shine yayin da shi ma ne ya riga kawo maganan ab- a- amman niyya faqad bayyana annaha min furudihi وهي قصده به ما لزمه والذي يلزمه أن ينوي بوضوئه رفع الحدث wannan shine abin da shi malam ya faɗa to a cikin mazhab na malikiya da wajen mazhab na malikiya akwai magana shadda wacce take cewa ah, mutumin da ya nafila zai yi alulan falala da ita ko ba zai yi ba wannan magana ce shadda kuma a cikin mazhab har a wajen mazhab ma wannan magana ce shadda wanda suka faɗe ta kusan ba su da wani makama daga magabata a salaf da aka da kuma magana da wasu lokacin malamai suna cewa ma su bu san kamar ibnu qudama al-majlis al-maqdisi yana cewa shi bai san wani sabani akan wannan ba to amma cikin ifa Allah sai ya dinga maimaita wannan maganan kuma eh in za a tuna kuma ka ta za a ji na ta maimaita magana da na ne gaba na share magana kuma amma kuma na ji na ta maimaitawa yayi haso bi ko su uku haka wanda wannan kuma ba daidai ne ba Ah, ina sa ran za a sami annasikh wal masu a cikin katin da muka yi guda biyu saboda haka abinda shi malaki magana mana magana shine amma niyya niyya faqad bayyana annaha min furudihi mun riga mun yi bayanin cewa niyya tana daga cikin fallan alula wa hiya qasduhu bihi ma lazimahu shine wato nufin da mai alwalan zai yi a wanda ya lazimce shi waladhi yalzamuhu abinda ya lazimce shi an yanwaya bi wudu'ihi rafa al-hadath shine yayi niyya a cikin zuciyarsa cewa wannan alulan abinda yake niyya da ita shine zai daukake ma kanshi sifa ta hada wato sifa hukumiyya da ta hana shi sallah shine rafa al-hadath wannan sifa wata take ta hana ka yin sallah to wannan shine zaka yi niyyar cewa zaka kauda wannan karin tana aiwata aikari ne ya sanya zaka yi alula to yayin da kai Allah kuma zaka yi niyyar cewa zaka daukake wannan karin inda zai baka dama kai alwala ka ka ah, rungumi a- ibada da zaka yi da- kaman sallah kaman sauran abubuwan da yake ba a yi su sai da alwala wannan raful hadath duk wani jinsi na hadasi kari ya shiga ciki saboda haka kaga anan ya fitar maka da dukkan wani wanke jiki da zaka yi da sunan tabridi in za a tuna katin da muka yi a baya mun kawo manganu na wasu daga ciki al'auza'i abu hanifa da suke cewa a mutum ba dole su yayi niyya ba muka ce wannan maganan ba magana ce mai karfi ba Eh, saboda to in shi yana abin da mala ya kawo maka yana fitar maka da wannan cewa kawai dan ka jika jikinka kai wannan tabridi kai in baka yi niyya ba to ba sunan shi kai alilla ba shi za ya kawo maka haka sai ce kuma a wuce ba hata fi'ilin muayyan ko kuma kai niyya da allulanka shine zaka halatta ma kanka yin wani aiki a yananne ya tazammanu raf'a alhadath wanda ba zai yi kai aikin ba sai ka dauke ma kanka kari wannan shi ma kaidi ne malam yayi saboda aiki iri biyu ne kamar yadda muka faɗa a wancan zama aiki akwai aikin da ba zai yi a yi shi sai a yi shi ba sai an dauke kari akwai wanda kuma zai yi a yi shi ko da wato da kari a tare da kai illa iyaka dai idan kai alwala za a ce kana da wato a kamala misali ba zai yi ka ce a ce za ka yi sallah nafila ko ba farilla ko nafila ba sai kai alula to kaga istibah ta fi'ilin mu'ayyan mutakar kai Allah su kora dan nafilan ce to ita ma farilla za ta shigo ciki saboda dukkan su bi sun tarayya a cewa ba zai yi ba sai ka dauke fike wannan kari din duk sharadin su ne wannan a koda kuwa salolin sun saba farilla ce ko ba farilla ba nafila ce ko ba nafila ba sallan dare ne ko sallan rana ce duk wannan babu ba zai abin nan ba amma da za ka zo ka yi alula saboda kawai karatun Kur'ani da ka ko kuma ka yi alula saboda za ka shiga masallaci ka zauna ko kuma ka alula saboda za ka kantar da addini irin wannan da muke yi yanzu wani kaga ba za ka iya yi ko da baka da alula amma idan ka yi alula kaga an samu kamala to shi a wannan abin da malam yake faɗa a wurin nan kaga in kai nufin alula dan kantar da ilimi kawai to wannan bai isar da kai ba kan za ka yi sallah da shi shi da amfanin a wasu ba ta fi'ilan mu'ayyan ta zammanu rafa alhadaf ya ce wa ma'ana ta ayini ma ta zammanu zalika huwa an yan wuya bi su ba ta fi'ilin bi ainihi shi ne ya yi kudurci a cikin zuciyarsa wani aiki guda ɗaya la yi sabahu illa ba da tatsahur min alhadath wanda da can bai halatta gare shi ya aikin ba sai bayan ya tsakaka daga kari wa zalika kasalawat kamar salloli duka kulliha dukkanta an ikhtilafi anwa'iha akan wato bambancin nau'i nau'i na sallah wato sallan min as-salati al-ma'huda sallah ne da muka saba da ita muna yin sallah kaman mai ruku'i sujada in za tsaya ayi ayi fatiha da sura sannan ayi ruku'i sannan ayi sujada irin wannan shine al-ma'huda wa salatul kusuf kuma wanda ba ba saba da ita ba kaman salloli sallah na kusuf kun ga akwai ƙarin ruku'i ai ba saba da ita ba wal janaza sallah na janaza za a yi wasu kabari a tsaye wasu juzil ƙura'an da kuma sujada na ƙura'ani wannan jimla ta tsaya ana sai ce alaƙti lafi a hakami hamin fardin ala a duk ko da kuwa wato wannan saloli duka sun ko da hukuncinsu ya bambanta cewa min fardin ala a yanin au ala kifaya cewa farilla ce a kan kowa da kowa mutum ba zai dogara da wasu idan sun yi ce su sun ɗauke mishi ba shine fardin ala a ko fardin ala kifaya kamar misali salon janaza idan wasu sun yi wasu suna iya ɗauke ma wasu to saboda haka duk wannan tunda dai ba zai yi a yi su ba sai an yi alwala to idan kai alwala sallan janaza to sallan wata sallan ma ta shigo ciki saboda dama sun yi tarayya wajen wannan sharadin wa sunnatin ko kuma wata sallah ta sunna sunna wato kamar sallah ta sunna wacce take bata kai farilla ba kamar wutiri wutiri a sahih na maganan malamai a jidda al'anci alwutru haqqun amma ana maganan wujub wujubus sunan ne ba wujubul fara'id ba na san akwai ana iya dan bambacewa tsakanin waɗannan abubuwa akwai wujubul sunan akwai wujubul fara'id sabanin su ahnaf da shi ganin witri su wannan wajibi ne a wajen su wa nafil ko nafila malati wa ka tawafi bil baiti sannan kuma kaman tawafi shi ma wannan da yawa da wasu daga cikin malamai suna shaɗanta mishi sai an yi alwala akwai dai hadisi da yazo kan wannan babi wata kila idan muka zo gaban zamu yi magana wasu na inganta shi amma dai akwai magana kan ingancin hadisin cewa tawafi kamar sallah ne kawai dai shi dai ana kaza ana kaza kullu hada dukkan waɗannan la yajibu illa ba'da tatawfur wato baya isan ma mutum sai yayi tsarki min alhadith daga kari fa qasduhu istibahata wahidatin to idan yayi yayi kudiri a zuciyarsa cewa Allah nan yayi ne saboda ya halatta ma kansa ɗaya daga cikin abubuwan nan guda muka faɗa a bayan nan kaman janaiza kaman wannan sallan kusufi kaman sallan nafila na dare sai sallar asuba ta zo masa barwa sai ya ƙara alula ba ko da ya zai ce kawai shi wannan allon tashi ta sallar dare ce to faqastu istibahata wahidatin ka kasrihi istibahata jami'ihi kamar yayi nufaci sauran ne duka saboda me saboda duka sun yi tarayya da waɗannan salloli wajen cewa ba zai yi ka yi su ba sai tare da sai tare da tsarki to wannan shine abin da nake na so na ƙara ja mana hankali na tabbatar idan kwaje za ku je inda na dinga ambatan wasu banganu da ba haka na so na faɗe shi ba kuma a cikin rubutuna ba haka yake ba amma dai kamar da nace al-intiqalu dhihni ya sa an faɗi magana bayan da yake ba to nan akwai a, masala guda biyu shine wato shin mustahabi ne a yi tajdidin alwala din yanzu yanzu tunda dai mun ce dai idan mutun ya alwala kuma wannan shi zahirin hadisin manzo Allah la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza adatha hatta yatawadda to mutakar bai hadasin ba kaga Allah shi na nan kenan wannan shi mafhumi mafhumin da zamu gane shi ne mutakar bai hadasi ba to Allah shi na nan tunda ya ce idza adatha to idza lam yuhdith kaga huwa ala wudu'ihi zai ka ta yin sallar sa to amma yanzu mustahabbi ne a rika yin tajdidin alwalan ko ana bukatan haka a shari'a mustahabbi ne wannan koko a'a kawai wannan dai ba mustahabbi ne mutlaq ba yaya na fuka hau mustahabi ne a rika jajjada alulan koyaushe?
in za a yi ibada ba eh kowace sallan ka a alula? ta ta bismillah wannan kamar a cikin alkawani ne fikiriya da ibn juzai?
na na'am ya lissafa tajjidin a cikin mustahabi ne haka gaskiya ne na'am to shikenan to duk dai kun tafi akan cewa mustahabi ne wannan magana cewa mustahabi ne akwai ruwaya daga Imam Malik akwai ruwaya daga Imam Malik da ake ruwaitowa daga wajensa cewa shi yana son a rika tasdidin alwala ko mutum yayi musamman in yayi farilla ai afwan yayi nafila to in zaka yi farilla shi Imam Malik kamar da ina tsammanin Ma'an ibn Isa al-Qazzaz yake ruwaitowa daga wajensa yana cewa Imam Malik eh, shi yana istihbabun ayi alwala a sace sabanta alwala musamman idan alwalan kai ne dan nafila ba farilla ba wannan shi ne abin da ake rubutawa daga Imam Malik shi yasa wasu daga ciki suke sanya wannan a imatul malikiya suke sanya shi a cikin musahabbat na abinda a shari'a wato su a mazhabinsu suke da suke istihbabin shi to amma abinda da ya kamata mu fahimta a nan mu ce dai mutum ya dinga yawaita sabunta alwala wannan musahabi ne wannan kai tsaye muna da huda a hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Ya- lokacin da ah, umar ya gan shi ya yi alwala da da- ya yi salloli da da alwala daya sai ce kayi wani abin da ban saba ganin kana yi ba sai ce a amdan sana'atu ya umar e da gangan nayi haka saboda wato in nuna musu za su wato al'umman da suka taru a wannan lokaci su dauki sakon cewa in aka yi alula shikenan ba sai a saki sabunta alula ba mafhumin haka ashe kaga da can ba haka yake ba yana sabunta alula sosai kaga wannan sai mu dauki wannan istihbabi a wannan cewa ashe kaga mustahabbi ne sabanta alula ko na farilla ne ko ba ta farilla ba ba wai wanda ba wai kamar yadda su wasu lokacin malikiya suke cewa ba in kayi nafila ne to musahabi ne za ka yi farilla kuma ka sake sabanta ba ta farilla a sabanta Allah ma baki ɗaya mutlaqan wannan wato musahabi ne to amma shi inda magana zai zo a nan a ko da ke kafin nan mazala mun kuma tabbatar cewa ya riga ya karrara hai- sahabbansa ya tabbatar da sahabbansa akan cewa suna yin alula suna yin sallah da alula daya wannan shine abin da ya taba shi ma aikin sa ya taba haka tun daga shi ya je a can Arafa ya ya hada salloli sallan azhar da al'asr da alula daya wannan kaga yayi da aikace a haka mun gani sannan kuma sahabbansa suna yin sallah kamar ayi sallan isha sannan kuma ayi sallan ah, ah, qiyam ramadan da sauransu duk suna yin su da alula daya ba za kuma bai taɓa ce musu a kasi ba saboda wannan shine kari shi ke sanyawa a canza alwala in babu kari kuma shi kenan mazala wani lokaci yakan yi sallan eh, yakan yi alwala ya yi sallan eh, daransa da kuma wannan alwala kuma zai tashi kuma ya je ya yi sallan asuba kaga duk wanda yana nuna cewa mazalan shi ma wani lokaci yakan abin nan amma mutlaqan dai in za a dauki hukuncin a- a a kai tsaye to wannan musahabi ne mutum ya rika sabanta alwala musamman in akwai ma wani mani da zai sanya ya ji baya son yin alwala din kamar yanzu lokacin dari wani lokaci ba kowa ke son rike amfani da ruwa ba to kai saboda kana neman yaddan ubangiji ka rika yin alwala kaga wannan akwai ƙarin daraja kan wannan wannan akwai ƙarin daraja to amma akwai a- a ce dungurungun a in dai har mutum zai yi alu- um, yayi nafila a ce wannan ya zama ka'ida ce mutlaka cewa mutahabbi ne kawai sai ya sake yin Allah saboda zai farilla to wannan shine abin da ibnu taymiya yake cewa babu dalili akan sa babu dalili akan sa a ce kawai dan nayi nafila saboda nafila bata kai farilla ba shikenan kawai wannan sai ya sanya a ce sai na taki sabon sabon albulana to wannan istihbabi kace abu na da kyau shi kuma aikin shari'a ne aiki ne na nassi in babu ita to ina aka samu an fahimta saboda idan kace abu kaza haza haza hasan haza jamilun haza mamduhun hadha mazmumun wannan aiki na shari'a wala taqulu lima tasifu alsintukum alkadiba hadha halalun wa hadha haram tafsiru ala allahi alkadib kaga wannan aikin shari'a ne saboda haka yanzu a ce mabal ya is- ya- ya ce mustahabbi ne bayan nafila a zo a yi uh, in za ka yi farilla kuma sai ka saboda ka yi nafila wannan ba yi ba yi da fuska a yayin ni abin da ya- ya na fahimta na'am akan kwanta Allah kamar sun fayi da ake cewa yayin shekara ɗaya da wala mai kare.
a wannan kaga yi Ai, shekaru bayan biyu.
wannan ya je ya dauko wata magana ne sai a sai a- sai a ga meye hujjarsa da gaske ne ya iya irin wannan a ce biye shekara daya bai zaga ba bai bawali ba anya zai shiga ɗaya bai je asibiti ba Bacci mai nauyi ba.
Eh, to kuma an bacin kadana ka ce bai bacci bai bacci mai nauyi ba amma dai zaga waje aiki Garihi kuma.
to gari bai ci abinci ne inda yana ci abinci abinci yana yi, eh, yana fin awa nawa yake yi wanda suka san kimiyya awa nawa abinci yake ya fita Idan ba ya cewa bacci.
eh misali dai a- awa nawa abinci yake ya fita saboda ka yace ya shiga ɗaya gaskiya kaga ka ne ma yana kwana.
to Wani mako magana ya danganta ba da inda wake ne sai ya kwana ma.
to- to to kaga to amma in ya kwana zai fita to balle kuma a ce kaga ko ta ɗaya ba zai iya ba ba shekara ɗaya ba Hujja.
eh mutum ko kwana goma ba tsammanin zai iya yi ba dungure ce bai zaga ba Gaskiya ne.
sai sai- lalle ku sai aka shi asibiti a- a a taimake shi bayan ya zaga din kaga a- dole Allah ta riga ta warware Ba wani shi kama mana.
a wani wanka rabu da shi ai wanka in yace do- dole sai wani zai zai zai iya lai- yin wasu ajalin wasu lokuta da bai yi wanka ba wanka kana magana wankan jalaba a ba dole bane wannan Wani kala kamar wanda aka sa mai roba fitsari shi zai iya sake alwala.
a to ana ya zama ya zama mina da hukunci salsul bawl ne ai eh, to kaga wannan shine hukuncin su daban duk mai salsul bawl wannan kaga al-istihbab shine ya rika yin alula eh Roba tana cikin.
a su ta tun tana jiki ba Alwala zai sake ba tsarki ba dai ba.
a ba magana tsarki tsarki zai tsaya ta cire ba Sai ya ta.
duk yayin da ya zama akwai haraci a abu to shari'a takan cire maka haracin ne to sannan abin- akwai abin da muka kara zan dai kara kawo mana shi saboda katin ya tafi a tsari zai zai isan mana kawai yanzu da zan zo in alulan nan kun ga dai yadda su malikiya suka dinga cewa ko dai ka ce raful hadath ko kuma istibahatu fi'l muayyan yatadammanu raf'a al hadath to yanzu kuma zai yi kawai in ce ni abin da zan yi niyyar da zan yi da alulan nan nawa to daga nan nawa duk sun tafi tabarakallah
Ko a rage wannan ne.
Ah, kawai ni in halarto da cewa ni alulan da zan yi alula ce kawai ta da aka shar'anta min kaga ban na yi shi a dunkule kwarai da gaske ban ce ni ina saboda in dauke kari ko kuma kan dauke kari a kawai ni ina yin alula ce ta shari'a wanda kuma galibi idan aka ta hakiki za ka ga kusan dai ita ce alulan mu alulan mu yayin da muka zo yin alula kawai za mu ji cewa gashi muna yin alula kuma alulan ta shari'a ba ba mu tsaya mu tsaya dogon tunani irin wannan tunanin da ah, shi wannan alƙadi abdulhab ya yi ƙoƙarin faɗa mana Ah, to abin da ya fi daidai da usul na malik in aka duba kuma wannan shine wato magana na wasu daga cikin malikiya shine wan- wannan ya- shi ma yayi saboda idan ka faɗa cewa zai a zuciyanka ce kai abu za ka yi ta shari'a da aka shar'anta maka ya kunshi abu guda biyu ya kunshi kaifiyya ya kuma kunshi wad'an da aka maka wato ya kunshi kaifiya kaifiya shine wato yanda aka maka aka koya maka alulaf to ai wannan bin kaifiyan da kai ya nuna cewa ka bi wata simfuri ce ta musamman to kaga wannan yana nuna maka cewa Allah da kake yi ir- irin wannan saboda kai sallah ne ko da a dungula ka kawo amma kuma in aka yi tafsiri za ka za ka koma zuwa wancan din sannan kuma ka riga kasancewa dama ita alula ubangiji ya sanya maka ita ce ah, huk- hukum ne ma- ah, alwad'i hukum alwad'i shine ya sanya maka ita ce wato ita ce take gabatar sallah din saboda haka waɗannan tafasir din koda mutum bai halarto da shi a zuciya ba ya halarto da wannan a dunkule to shi ma za ta tike zuwa gare shi wasu daga cikin malikiya da wasu daga cikin malamai sun kokarin ce wannan wannan niyyar ba- bata bata isar da shi ba to amma idan aka da aka yi tahqiqi za ka ga niyyar ta isar masa kuma wannan shine kusan niyyar da yawa daga cikin gaban mutane in aka je kauye ba za ka yi- ba za ka rasa ka ce sai ka kawo su dan tafasil ba shi kuma ubangiji yana addini na kowa ne yana baka addini yanda kowa da kowa in kawai a wanke zai yi amfani da shi duk yayin da ya zama ka'ida a wajen mu masu da'awa duk yayin da da- ba da ba da nasi qati kan abu ya zama wani- malam wani ya bada fatawa kaza malam wani ya bada fatawa kaza amma wa- ta wancan shi ya fi dacewa da dukkan sauran al'umma wannan sai ya dan shawiya to ka tsaya kai amfani da wanda tafi daidai da shari'a da saukin shari'a saboda ubangiji ya ya gewaye addinin sa ne da sauki bai gewaye addinin sa da wahala ba to banda wannan kuma sai abinda kuma malamai hayan suke ƙara kawo shi a wajen shin ya ka- a, zai yi yanzu zan yi alwala sai in hada shi alwalan da wani in hada alwalan da wani da wata niyyar ta duniya misali sai in ce kawai ina ainihin ina son yi alwala ne amma kuma na ji ina jin zafi saboda in samu dan dan sauki saukin zafin ko bacci
bacci
Kafasa ta yi datti.
ko to kafar ta yi datti eh, wannan wannan da ya fi ya fi ban sha'awa a ce kafar ta yi datti ita bai ta bari ya alwala sai ya wanke kafarsa to wannan ta yi ko bata yi ba a wajen malikiya da wajen shafi'iyya da wajen alhanabila bil ahra ahnaf dama kusa su ahnaf su ba sa wani magana niyya ma bai taso ba sai aka so a wurin su diyan da ka ko taya ma kai kawai ka su su tayi dama to wanda ake suka suke cewa sai ai niyya su ne su malikiya da hanabila da shafi'iyya to duka su waɗannan sun ce ko da ka goya wata niyya ta duniya mutukar ba dai ba ta kora wancan niyya ta ta- ta addinin to ita ma ta yi wanda kuma akan shi shine ra'ayin da yafi kama to amma akwai ra'ayi da wasu daga cikin Shafi'iyya da wasu daga cikin kuma Hanabila kuma wannan shi zabi Ibn Hazm al-Zahiri a cikin al-Muhallasa cewa in dai ka goyi wani abu ta duniya inji Ibn Hazm yace to bata yi ba yace in dai ta duniya in ta duniyan amma in bai zama ta duniyan ba ta da alaka kuma da addini eh kaza akwai wani abu kaman ka ce kawai tabridi saboda ka ji dadi ko kuma ka cire makanka wani wanda ta kafa kaga ba shi alaka da addini yana da shi to yayi sai da ibn hazm yake cewa saboda ubangiji ya ce wa ma amiru la ya'budu allaha mukhlisina lahu din yace to kaga shi wannan bai tsantsanta mu Allah addini ba shi kuma Allah Allah ya ce ba zai amsa ba sai an tsantsanta mishi addini haka ba Allah shi ba ta yi ba inji ibn hazm zahiri yace amma da zai yi alulan ne saboda yi alula sannan kuma saboda ya koya ma yara misali addini ko ya koya musu alula to yanzu kaga wannan yin wannan abun ibada ce to ita ma ta yi Eh, wannan shi ra'ayinsu kenan amma gaskiya ra'ayi ne mai rauni ra'ayi ne mai rauni abinda zai zai sa ka ka fahimci ra'ayi ne mai rauni mazalla ya sunnanta mana mi aswaki amma kuma sai kaga a wani wuri yace kuma aswaki na tsarkake na tsarkake baki kaga wannan ashe- ya tsaftace baki ashe kaga wannan babu laifi dan ka goyi wani wani wani makasudi na duniya hade da makasudi na lahiranka babu laifi kuma wannan abin ka yana nan sannan kuma mazalla a cikin hadisai an sha zuwa wurin yaki sai ya ce duk wanda man qatala qatilan falahu salabuhu wanda ya kashe wani wanda ya kashe abokin gabansa to abin da ke jikinsa duka ya zama nasa wannan dan mutum ya je mutakar da bai zama dan shi kawai ya je yakin ba abu za a ce kuma wannan ya je jige mishi niyyar eh, ladan jihadinsa ba illa iyaka dai ya kamata a sani wanda ya zama shi ga baki daya lamarinsa zuwa ga ubangiji ne ba daidai yake da wanda ya dan garwaya ba karka ce wa daidai kuke eh ka ka dan hada wasu abubuwa na du- la- lahira na lahira shi yafi amma na duniya ya dan shigo ci ko yaya to ba daidai yake da shi wanda ya je shi kawai na lahira yake nema ba na Kuma Allah wanda zai je daga nan ce na tafi gona wani kuma ya ce bari ya je kasuwanci.
yawwa wannan shine misali ma sosai kaga wanda yace zai zai je aikin haji da umara shi abin da ya kai shi kawai ibada to ba fa daidai yake a wurin lada da wanda kawai ya je kuma yana yace zai dan hada da kasuwanci sa ba. wannan yayi shi ma yayi wannan abin da yayi ya halatta to amma shi wancan gabaki da amursa ya ba ya ba- ba mu ubangiji shi da karan kasa baki daya to wannan shine shine bambancin aure dan ya ji daɗi kuma ya ɗora niyyar bautar Allah.
wannan aka aka ba kanka ansa ko ta Allah ka Allah ya taimake mu Allah Allah shi ya saboda haka na Eh, kamar tare da aka fara karatu kun ce za ku yi tambayi cewa alwala tana zama badil na wanka
ya mu zo kan gaban bane mu zo za mu zo kan maganan eh, shi wannan wanka din amma dai a sai shine al- alula alwudu ka- alhadath al-asghar ne wal hadath al-asghar tatalasha fi alhadath al-akbar
Kamar abubuwan da suke badalan a kan abuwa kamar wanka ko tebama.
na Su zai iya yin salloli. ibadodi.
su ma dai za mu zo kan wannan gaba amma dai abin da yake mu a malikiya ka san muna ana hana wannan kowanne sai kai tajidi masa taimama in taimama ce to amma dai mu ba ba dai kan wannan ra'ayin muke ba gaskiya akwai hadisin cewa a t- a taimama wudu'ul mu'min li ashir sinin to akwai sabani wajen malamai wajen a, a, wato haunan maganan ya- mutasil sanad ne ko kuma mursal ne insha Allah muka zo wannan wajen zamu yi magana amma dai ko da ba ba haka ba wannan shi yafi dai dacewa da maksudi na shari'a saboda ya kamata ya albadal da da shi wanda yake wakilta ya kamata ya zama daidai wazira suke akan komai saboda haka bai kamata a togace wani abu ba alhali baka dalilin togacewa saboda ta yamma ya kamata ya zama ya shi ma dai ya zama ko da baka da alwala din saboda ubangiji ya alakata shi ne cewa ba ku samu ruwa ba to kaga in baka samu ruwa ba ko wani abu ya shigo duk zaka iya tayamman ka mala ce wa ammal wajhu amma fuska fal fardu i'abu dami'ihi farfaralin shi shine wato a gangame dukkan fuska i'ab shine ta'mim wal isbaq wal itma a cika wato shi wancan fuskan baki ɗayan sa tun daga a tsawo da kuma fadin sa a cika shi Ah, dan da shine wato zaka iya wato haƙaƙe abinda ake kira fuska duk abinda ke sunan shi fuska a jikinka to wannan ubangiji ya riga ya maka ya sha'anta maka ya wajabta maka sai ka wanke shi faqsilu wujuhakum aka ce to duk wanda ya wanke wani bangaren fuska ba ba duka fuska ba kaga ya bar wani bangare kuma shi kuma ubangiji ya ce faqsilu wujuhakum musamman wajh to shi- duk abinda ya zama shine musamman wajh sai an wanke shi a sai shine ma zai bamu zai bamu wato ah, haddinsa wato yanayin iyakancewansa wa hadduhu man hadara min manabiti sha'ri ra'si shine abin da ya gangara tun daga wato goshi shine manabitu sha'ri ra'si inda wato kai ah, ah, um, gashin kai yake fara ts- tsirowa al-mu'tad malamai suna ƙara al-mu'tad anan saboda wani za ka gani yana da saiko wani kuma gashin nashi yana da- da- a can yake ciki wani kuma a waje yake ah, ya fito waje haka sosai to inda dai zan mu'tad eh kowa dai in ya duba haka zai ga abin da yake mu'tad a wajensa to daga nan zai fara daga nan zai fara shikenan zai- inda wato wannan gashin nashi ya fara tsurowa har zuwa ila akhiril taqan har zuwa karshen mukamakin sa lil amrat ga shagiri wanda bai da gemu mun nan da ba mu ba mu da su go eh Ah, wa akhiril wa akhiril lihiya lil multahi tulan amma idan mutum yana da gemu shine zai zama karshen gemu karshen gemun sa tunda kaga mukamaki a mukamaki gemun ya riga ya ya wannan din sa ya rufe shi sai ya ce wa ma dara alaihi al'azabir wa arban da kuma idan ya gama maka magana tsawo kaga daga nan haka zuwa kuma nan eh shine dai karshen gemu karshen kan mukamaki haka sai ya ce wa ma dara alaihi al'azabir wa arban da kuma abinda wato al'azabir suka zagaye shi wato yana maganan fadi al'azabir jan'i na idha idhar shine wato gashi malamai suka ce shine gashi na wajen kunni ko kuma wanda ke daura da kunni kamar saji haka nan eh ka san akwai wa- gashin nan akwai kuma gashin nan akwai kuma gashin nan akwai kuma gashin nan to duk wannan wurin malamai da akwai su- da sunayen su Eh, to al'azabir shine a- a- a- gemun da yake jaliban lihiya allati tuhazi al'udhnaini eh wannan shine shine wato a- a- a- al'azabir to wannan wasu da- malam anan kaga ya shigar da al'azabir daga cikin abin da wajibi sai ka wanke dan sajen na haka ka san saje banda shi kuma akwai albayad nan za ga galibi ya dan ya haske gemu a, bi- wato um, me ake cewa gashi da suka fito a wajen ba shi sajen za ga a nan nan yake shi kuma shi kuma yana can kusa da kunni za ga wani lokaci suna kiran shi albayab haka sannan kuma a cikin kunnin wani lokaci za ga wasu kuma da wasu dan gashi ya dan fito musu haka wannan duka akwai sabani kan duk wannan an zo wanke fuska da su za a shiga za a shigar ko bar su za a shigar ba to shi wannan shine aka fi dama magana a kansa kaga anan abinda alqadi Abdul Wahhab yayi a shi zahirin abin da ya tafi zuwa gare shi shine shi yana shigar da wannan a matsayin cewa wannan yana daga cikin wato fuska kuma wannan ba shi kadai a cikin malikiya ba shine zabin ibn abdul bar shine zabin ibn abdul bar yusuf ibn abdullah abu umar ibn abdul bar an-namari wannan shine zabin sa kuma shine maganar jumhurin malamai al-hanafiya shafi'iyya da da hanabila to amma akwai riwaya da ake da shi daga imam malik wannan shine riwaya da aka- mashhuri na imam malik kuma cewa ya shigar da al'adabir wannan saje din daga cikin abin da sai an wanke eh to amma akwai ruwaya daga Imam Malik Ibn Wahab Ibn Wahab Abdullah ibn Wahab al-Misri yake ruwaitowa daga Imam Malik cewa ba dole bane shi kaga Imam Malik ya da ruwaya guda biyu shi yasa ga wanda yake cewa zai kulla mutane da mazhaba to wani lokaci baya sanin ba zai ba zai san me za to yanzu anan me za ka yi dauka ya ce ayi ya ce kuma kar ayi sai kaga to kaga tunda shi dai ba annabi bane sai a je a duba sanin dalilai kuma sai a dauki abin da zai fushi da mutane kuma shi ne abin da mazhabin suka yi yayi magana guda biyu ibnu wahab ya daga cikin manyan manyan almajiran imam malik ya da nauyi kwarai da gaske wasu malamai suna cewa a cikin ɗalibansa ma ba wanda kai tsaye imam malik ya yi ruwaya daga wajensa sai shi ya sako kaza akwai riwayatul akabir an al-asagir to shi ya sako ya riwaya daga wajen sai sai ibnu wahab al-misri to amma ga ya rawaito cewa la taje to kaga anan in aka ce shi kansa sajan bai zama wajibi ba to balle kuma wannan albaya bai shigo ciki Wani riwaya ce ake da shi guda biyu to amma dai a- abin da yafi daidai da shari'a da kuma cewa wato a, shi yafi gaskata sunan fuska shine wa- wannan gashin da ya shiga ciki saboda ai duk da shi ne ake alwajihu da meye ne daga almuwajaha ce ka fuskanci abu da abu don za ka fuskanta kuma da fuska kake fuskanta shi kuma yayin da ka ce kana fuskantar abu kana fuskanta ne da baki ɗayan fuskan ka- naka nan ma in ya fuskanta ni zai fuskanta shi ma nan duka Ba- ba ba zai zama ya ya ya kafu ya ya fa- fake daga abin da ka fuskanta ba saboda haka tunda alwajihu aka kira shi shi kuma da shi ake muwajaha malamai suka ce to wannan ya shiga ciki al'adabir shi ma gashin sajidi ya shiga ciki kuma wannan shi ya fi dacewa da da umumi na faɗin Allah ta'ala faqsilu wujuhakum alwujuh ya kira alwujuh kuma shine ma yahsul bi ma tahsul bihi almuwajaha al'adabir kuma min dhimni ma tahsul bihi almuwajaha saboda haka wannan shi ma ah, ya shiga ciki Ah, har shi kashi albayat din nan as-sahih shi ma ya shiga cikin wannan abubuwan da ake cewa ya kamata ah, a wanke su sadaka kaga wasu zaka iya gani sun zo sun wanke fuskan kaga iya haka nan haka to suna dai da dan da magana ta- a- a wurin malamai kan wannan cewa ba dole bane wani suka ce ba dole ba sace kar ayi ba sai ga malami ya ce ba dole bane yana cewa dai in kai in baka yi ba babu zalibi amma kuma shi ma a kamala zai ce kai eh to amma wani za ga ya tsaya da shi a nan haka ya bar wasu abunan to wannan ba dole ne la- shi a fatawan shi lam'a ce ba kaka ce ai na ga shi iya ba lam'a ce yake bari katutuwa na'am sai mala ya ce fa in kana alaihi sha'arun idan yana da eh, gashi gemu nan yake magana lazima imrarul ma'i alaihi to wajibi ya kwara- ya kwara ruwa akan gemu din wato yana maganan nan in gemun al-khafifa ce al-lihya din khafifa ce wato wacce take ba ta da yawa ba ta da kaushi to non dole sai an ya kwarara mata ruwa saboda ah, in dai har ya kwarara fatansa ruwa a wurin da- sai ta taɓa gemun dole tunda ba ta da yawa saboda haka to bil ahara a ce imrarul ma'i alaihi tunda dai a haɗe take da wannan fata din fata ne har ta- ya zama tana bayyana Ah, in in ya zama bai bata ba- ba- wato ruwan bai taba gemun ba to kamar ma bai ma yi bai ma shafa wajen bane ruwan bai kai ba mala ce thumma yunzaru fa in kana ka- thumma yunzaru sai a sake dubawa yanzu zai fara zai kawo maka bambanci tsakanin al-kafif da wanda ba kafif ba fa in kana kafifan idan ya zama yana da wato yawa yana da kaushi ya zama yayi yawa gemun nasa kar satar albashara bashara ya zama har ya rufe wannan eh, fata sitran ya mata wato sitra ya sitirce ta baki daya la tabayyanu ma'ahu ba iya ganin wato mu- a shi mukamakin nasa in taqal fardu alaihi to yanzu faralin wankewan ya ta zuwa ya tafi zuwa ga gemun sa ba dole sai ya dinga sakace ya taba wannan ah, wannan mukamakin nasa fatan ba wannan shine abin da ya faɗa a wannan abin da ya faɗa shine abin da ke mashhurin mazhabi na Imam Malik shine mashhurul mazhab a da ake da shi da ake da shi daga Imam Malik cewa wato gemu wacce take mai kaushi ana wanke ta ne kawai a wankan janaba amma alwala dai wannan mutum zai in yazo kawai zai ci gaba da kwara ruwa a gemun nasa amma ba dai ya dinga sawa yana yana tsefewa ba ba tsefewa wannan imam malik yana ganin ba dole bane kuma wannan shine magana na al-mazahibul arba'a ma magana ce mai karfi kwarai da gaske wataƙila saboda ba a samu magabata suna yi wato yin waɗannan abubuwan ba suna kallafa wa kansu ba a- akwai magana maya da kauli guda biyu wata magana kuma shi yasa kaga duk fa- inda aka ji za ga mal- malami yana da magana ɗaya biyu uku yana da magana guda biyu ta biyu wato akan wannan matsalar yana cewa kuma ya kamata a tsefe ta din ko da alula ne ma malik yana da magana guda biyu kan wannan sai dai kamar yadda muka sha faɗa abinda ya fi daidai a nan wai kuma fi daidai da shari'a da sauƙin shari'a shine wato a- wankewa kawai ya ya ishe shi ina nufin in ya wanke gemu din ya ya ya ishe shi ba dole sai ya sa ya ta sakacen abin da ke cikin wato mukamakin sa ba wannan ba dole bane saboda ubangiji ya cewa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj eh duk wannan wani zai zai haraji ne a wajen sa kaga wani an an- a- za a sa ka ta yawo da ku dan kai ta sakace kai waye duk ka ka lalata gemu aka- sai wani ya daga gani yana man dariya in baka in baka fece gemu ba eh kaga an an sa ka ta yawo da kun kuma to kuma ta shari'a ba ta san haka a baka a bari dai in an je wanka sai shi kenan za a kosar da wannan abun din da ruwa za a kosar da gemun da ruwa wannan sai a samu shi ruwa amma dan alwala dai wannan as-sahih kuma shine a jamahirul ulama in muka ce ko mu ce jumhur kuma dai jamahir din da gaskiya kun malaman sun tafi akan wannan mazhaban cewa ba dole bane sai an tsitsefe gemu yayin da ake yin alwala mana cewa in kana khafifan amma yanzu ya sake dawowa magana ta baya wa in kana khafifan amma idan wato shi wannan gashin ba yi da yawa ta bayyana minhu albashara ya zama har wato fatan tana bayyana lazima imrarul ma'i alaihi wajibi mutum sai ya kwarara ruwa a wajen wa alal bashara kuma akan gemu da kuma shi wannan shi wannan wato ah, wannan wato fatar to kuma ai saboda ɗaya na lazimta ɗaya idan ka ka sanya wato in dai gemu bai da yawa in dai ka sa ruwa a mukamakin ka dole zai ka- zai gangara wurin gemu shi ma kamar yadda shi ma gemu in ka ci gaba da sa mashi ruwa sosai zai gangara wajen wannan mukamakin saboda ka ɗaya na lazimta ɗaya amma da yake malamai kusan malamai na fuka ba kamar ma- ma- mutane ne masu maganganu haka na arabi ba malami na fa- na- faƙihi sai zai dinga maka ts- wato takan tsan wajen bayana saboda kare yi wajen wata layi a maganarsa ya zama ta zo ta zama masa karfan kafa tana kowane zai tsaya ya dinga eh, in ya je gaba ya dawo je gaba ya dawo je gaba ya dawo saboda kare zama ya kawo ta magana da za ta zama ta kwanci abin da ya faɗa a baya wasawa'un fi zalika an yakuna ala haddin wannan gemu in dai kaɗan ne to dole sai sa mushi ruwa ko da kuwa a kuncinsa ne shi ne alhad wala ta sa'ir haddaka linnas shi ne kunci don haka Eh. au shafatin ko kuma wato gemun nan ya fito ne a wajejen labba duk wannan sai an sa mushi ruwa zara ka ga nan gashin baki da waje sun shiga ciki au hajib ko kuma gashi na gira shi ma duk wannan aga wasu ai suna da gashi mai yawa amma da aka dai ba zai zama yayi yawan da za a ce wai ka a samu shi ruwa ba za a samu shi ruwa saboda ya shiga cikin cikin fatan gidan ita ma aw idarin yanzu ya saki dawo maka magana al'azabiyya idar shine wannan dai wato saje din aw anfaqa anfaqa shine wannan gemu na hada kariya wannan shine anfaqa wannan kaga duk da in ya fada fa duk a a maganin baya dai ya ishe shi amma da yake magana ne na malamai saboda haka in ana koyar da- da abubuwan da shafi ibada to ka tsaya ka tsaye bayani sosai in ka tsaya ka ce zaka dinga wasu magana wai ai duk su suna da hankali sa gane to mutane gami da ibada ba su da hankalin eh ayi hakuri ba wai ina abin da ya kamata su kula ba za su kula ba kawai za su je ne kawai su ce to ai shikenan waɗannan kawai aka gaya mana ragowar kuma ba sai an faɗa ba ba zan je su yin abin da na ga dama saboda ka san ibada dan adam yana yi ne wato yana jin an masa dole eh Allah ya tsare to sai a a- a nan ya ce wa yalzamu fi man sadala an albasharati kalzumi fi ma tahta albashara yanzu zai shiga cikin mag- wata magana akan ash-shi'rul munsadil ash-shi'rul munsadil shine gemu wat- wanda yake ya sako kasa ya har yana nema ya kai- ya taba kirji ko kuma ya kusa taba kirjin wanda ubangiji ya basu wato masha Allah Allah ta'ala ya basu wannan eh, baiwan gemu irin wannan shi wannan ya baiwa ne ko to a wajen malikiya su a wajen malikiya da mashhur na mazhaban hanabila da hanafiya wajibi sai an wanke ishima irin wannan gemu din dama kaga ya ce maka in kana kafifan in taqal farbu ilayhi to kaga wannan shine abin da ke maka magana wa zamu fi man sadala an bashara kuma wajibi ne sai an wanke a cikin gemun da ya sauko daga daga fata ya riga ya sauko kal zumi fi mata ta bashara kamar yadda ya zama wajibi a wanke gemun lo- wanda bai da yawa wanda yake karkashin karkashin wato albashara karkashin fata kamar da muka ce a malikiya da hanabila da hanafiya su suna wajabta sai an wanke gemu wanda ya sako ko dai kusa da kirji kuma yana daura da kirji din su suna cewa sai an wanke shi an aka ce sai an wanke wato sai an sai an kai ruwa wajen haka zai zo in zai wanke haka zai kai ruwa wajen saboda me saboda shi ma wa- su ma waɗannan abubuwan wannan gemu nashi bihi tahsul almuwajaha bi lihiyatihi tahsul almuwajaha shi lafazin alwajhun ne kun ga yanda wato ake alakanta ilimin larabci shi kansa da ma- da fahimtar addini saboda alwajahu daga shi da- da- ya- dole abinda sai aka kira alwajahu da fuska shine muwajaha fuskanta da ake yi to shi kuma gemu yana daga cikin abinda bihi tahsul muwajaha da haka to duk abinda yake ake samu da wannan ma'anar shi ma ya shiga ciki haka wanda larabci ne Eh, kar wani ce ai mu ba ruwanmu da larabci a akwai inda fa in baka yi larabcin bari ba za ka fahimta ba eh a kula kwarai da gaske a so su mashhuri na shafi'iyya su kuma kuma ruwaya ce daga imamu ahmad su suna ganin wannan din ba sai an wanke ba sabani na malamai zaka in ka je saudiya kaga wasu yayin da za su yi alwala su ba sa ba sa damuwa kawai da ya tsaya nan kawai shi sauran gowan gemu bai bai wanke ba wannan ad- ma- ma- ruwaya ce daga daga daga daga imamu ahmad ba wai shine mashhurin mazhabansa ba amma ai ka iya gani shi yana irin wannan ruwaya ce daga imamu ahmad kuma amma wannan shine mashhuri na mazhabin shafi'iyya cewa su ba sa wajabtawa to amma dai abin da ya fi daidai da aya dai shine dai Allah ta'ala cewa ya ku wanke fuskanku alwujo kuma ma tahsulu bihi almuwajaha biha almuwajaha wanda ka wannan uh, magana na malkiya gaskiya tafi tafi karfi ban sani ba ya kuka tsara abin zami za a yi sallah ne ko kuma ci gaba sai karfe hudu to hudu sauran minti biyar yanzu karfe hudu za a yi sallah to Ma- to, kakanta wa amala da ne? to bismillah wa amala da ne sai ka tsaya kan ilahai ku أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأما اليدان ففرض غسلهما إلى استلفاء المرفقين على تخليل أصابعهما وأما الرأس فهو ما صعد عن, عن الجبهة إلى آخر القفا طولا وإلى الأذنين عرضا واختلف في الأذنين هل هما منه حقيقة أو حكما فمن أوجب مسحهما عدهما فمن منه.
أوجب مسحهما
فمن أوجب مسحهما عدهما منه ومن لم يوجبه ومن لم يوجبه عدهما زائدتين عليه والاختيار في صفة مسح الرأس أن يبدأ بيديه في, مقدم في مقدمه ثم يمر بهما إلى مؤخره ثم يردهما إلى حيث بدأ Masha Allah. to malam yanzu zai shiga zai shiga wasu bayanan kuma yanzu magana da yake yi zai magana akan mu'ammal ya ne yace amma wato hannuwa guda biyu fa fardun ghasluhuma wa shuma wato wanke su farali ne in zaka wanke ila istifa'il mirfaqaini zaka wanke su har zuwa ka cika istifa shine ka kai kololuwan wato wannan guyoyin hannun kar ka ce wai za ka tsaya a a farkon gwiwon hannun a ka kai can karshe shine alistifa zama ka cika shi ka kai har karshe wanda sabani da ake da shi na malamai akan wannan matsala a kun san ita ayan Allah ta'ala cewa yi ya ya ya take faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq ila al-marafiq to kaga wannan ila al-marafiq abin da ke bayan ila ɗin zai shiga cikin abin da ke gaba- eh, ke gaban ila zai shiga cikin abin da ke bayan ilan ne ko ko a shi in aka je nan an kai gaya in ka ce yanzu misali na yi sallah har- na yi daddare na yi sallah har zuwa alfijir zuwan alfijir ɗin ya shiga cikin lokacin da kai sallan ko kuma bai shiga ba idan zuwa lokacin ne kawai ka yi kaga to eh, zuwa lokacin kafin alfijir ɗin ya keto ka gama sallah ka ga alfijir bai shiga ba in kuma zai kuma iya daukan kuma kayi sallan har zuwa lokacin da alfijir ya riga yake to ya shiga to kaga wannan fahimta na wannan larabcin shi ya jawo wasu daga cikin malamai suka samu sabani a wannan babu cewa idan aka tashi yi to shi aka samu sabani wajen wajahin larabci to abin da yafi daidai sai a je wajen su- sunnan manzan Allah da kuma manganin magabata si- sai sai ya zama ya- ya ya yanke gaddama dan yanzu kaga kan matsalan hatta da ilan nan wallahi rubuce rubuce ne masu tsawo da bahasi buhufi ne masu yawa da ba za ka rasa wajen malamai da za a yi a abin din shi da man ka kuma wajen magabata sai ka gani shi matsala da ya tashi a lura da kuma sauran magabata su sun su sun zurma ba shi abu huraira ma kun gare na kai wuna to amma dai kuma bai dina zuma sannan kuma abin da aka rawato daga eh, aikin ma'aiki shi din ma yana ya wannan akwai hadisin cewa adara alamir faqaihi wannan hadisin da Imam Bayhaqi ya rawato da adara qutni cewa adara akwai magana kan isnadin amma kuma koda ba wannan idan kuka duba kitabul zuhur da sauran littafai da aka rubuta rawaito na lamazan Allah za a gani Abu Hurairah da sauran wasu daga cikin magabata yayin da suke koyar koyar da mutane sun lamazan Allah to idan suka zo wanke hannu ko suka zo wanke kafa ba tsayawa suke yi daidai wannan gabar ba suke ba su hada da ita ba suna hadawa da ita ne gwiwon hannu suna hadawa da ita alka'abai su ma suna hadawa da ita to kaga wannan shi ya maka ya maka wanda eh to amma akwai ah, fatawa na azufar da kuma fatawa na adawud zahiri su a wajen su su ba sai ka ba sai ka wanke waɗannan marad mirfaqain ba to shi sa dan kaga mala ya ce ilastifa'il mirfaqain wato akama alistifa ka cika kwarai da gaske wajen wankewa saboda haka idan ka zo za ka kawo shi da hannun babu laifi kuma idan ka yi har ma ya ɗan zumo haka ya ɗan zo nan haka wannan da babu laifi ba ka yi guluwi ba inda kawai ake da saɓani na malamai shine ka ce za ka kawo rabin damtse ko kuma ka kawo har kafaɗanka to wannan ishahadi ne na wasu daga cikin kamar abu huraira kamar abu huraira kamar su abdullahi dan umar namu
kamar wannan na ilahi ta zo cikin faɗin Allah kuma masu siyawa ila ilahi na'am zuwa farkon daren ko a shiga ciki kuma kamar a cikin sabani ita ma akwai wani ita ita ma ta kawo wannan sabanin inda babu sunna kaga da da ba abin da zai zama zai zama wato an ci araba gadama saboda duk wannan ilan takan akan kawo takan shiga wannan lafazin ila da hatta duka wannan suna nuna gaya ne gaya kuma wani lokaci ma- malamai sukan ce shi almugayya din shi yakan zai shiga ciki ko ba zai shiga ba wannan karina ne ke duba ke nunawa suna da maganganu da yawa kan wannan eh, ya yake shiga ya yayi- ya- ya ne ne bai shiga kamar su siba wahi da sauransu suna cewa ah, siba wahi suna cewa zai shiga ne in ya zama yana cikin daga cikin jinsin sa ma'ul farra da siba wahi suna cewa zai shiga ne yana da in ya- in abun na daga cikin jinsin sa in bai daga cikin jinsin sa kuma shi kenan ba zai shiga ba to amma dai abin da yafi sahihi na malamai shine kawai ah, di- duk yayin da ka samu wannan kawai za ka duba karina ne ala hasabi muradul mutakallim wannan abin da ya kamata kai ka duba kenan karina sai ya bayyana maka haka to mu kuma karina a ilimin addini shine mu koma wajen qur'ani ko sunna in baka sama haka ba to je ka wurin aikin magabata wannan shi zaka kai a cewa ala fahmi salafil umma babu yanda za a yi surar sabai su yi wata fasara kai kuma ka zo ka wata sabo fasaran da ba wanda ya taba ganewa sai kai ka ce wannan naka daidai take ba zai yi ba to a cikin sahabban kuma aka samu wani dan guda ɗaya biyu ya dan fadare shi aka samu jama'ir su ga yanda suke to kaga wannan shi ba za a bi ta nashi ba eh kaga kamar su Abu Hurairah akan wannan ai sun dan su zo da wasu abubuwa abubuwa haka da na itaatul ghurra Abu Hurairah yake ganin cewa shi zai shi zai iya kai shi hannan da sauransu saboda ijtihadin sa ijtihadin sa saboda a- a ruwayoyin in ka hada ruwayoyin banda Nu'aym al-Mujmir banda shi akwai wanda ya zo ya same shi ya zo ce me yaya nan kana irin wannan wanke wanke wanke hannun sai ya ce au kuna au kana bayana ai da nasa kana bayana ban yi haka ba shi kaga bai haka sabai suka fara yi- suka saba yi muke nan to in yi ina yin haka ne saboda manzo Allah ya ce tablughu hilatul mu'min haythu tablughu alwudu saboda kaga duk wannan ijtihadi ijtihadin sa ne yayi saboda yana ganin yana son ya samu lada Allah ta'ala isa masa ladansa amma dai abin da yake daidai shine mutum ya tsaya daidai inda aka wanda dinsa dan dan zurmawa kadan saboda yanayin wankewa duk wannan babu laifi amma kai zama an zurma kashi yayi yawa kware da gaske yace yake cewa ala ta khalil asabi'ihima a anan zai wanke kuma kari akan kuma tsatsefe yatsinsa wannan abin da yasa yake suke fadan haka wani kaga zai iya fahimtar cewa yayin da zai wanke zai wanke hannu tunda ya riga ya wanke watakila hannu kafin ya shigar da su a cikin ƙwayarin abulan nasa zai ce zai fara daga nan to a su malamai na malikiya mashhurin mazhaban su shine yayin da zai wanke zai fara yi ne daga nan sannan kuma yayin da ya kawo shi nan din sannan kuma bayan wankewan wankewan zai zama ƙari ne kuma akan tsefe waɗannan yatsun an fahimta shine anake cewa ala takhlili asabi'ihima shi waɗanda ya su ma kansu ana bukatar a tsefe su wannan shine mashhurul mazhab eh amma da wani misali zai tsaya shi fatawan shi zai zama ka- kamar yana tafiya ne a daidai wannan nan wajen shi da yana ganin ba sai ya wanke nan ba duk da ka san wannan wanke wannan din akwai magana kan sunna ce ko farilla ce insha Allah muka ina jin zai bani zai kawo wannan maganan a wannan to da misali yanzu ina kan fatawan cewa ni nan ne za a wanke kawai zuwa zuwa gwiwan hannu sai daga baya na ƙara fahimtar cewa to ya kamata in wanke har daga na- daga yatsun nawa duka to sai na sake sabon sabon alula abubuwan sarau salloli da ne a baya sai na sake dawo da su tun da na riga ne wannan kuskuren ko kuwa eh to me me- me yasa na'am saboda gaskiyar magana idan aka ce za a yaka don wasu abin da sana faɗa haka saboda an samu wasu daga cikin wanda ake bamu labarai eh, masu kantarwa a wannan ƙasa ba ya ce wa ya ji eh, da san fata wasu shine zai wanke kawai hannu ne daga nan zuwa nan zuwa gwiwan hannu ba tare da ya wanke ya wanke ya tsefe ya tsunsa ba saboda kawai sai daga baya je ya ƙara karatu kuma sai ya fahimci ya canza fahimta sai ya dinga wai na ta salin da ya a shekarun baya kuma tsohon mutum fa sosai fa ba wai kaga wanda ya jamu kanshi wa abu sosai da abinda ba wai ganganci ne sai daura ka kai wannan abin ba wata fatawa ce kake daga baya ka sako daga wannan fatawan ka shiga to kaga ba za ka ce sai ka sake sabon alula ba yanzu kamar wanda ke da fatawan cewa a kamar wanda ke fata- da fatawa na cewa naman raƙumi yana warware alula wanda ya ce ba ta warware alula yanzu kuma da na zo na fara ganin naman raƙumi na warware alula kuma sai in canza samun sallata kaga wannan abin ya yana da wahala kwarai da gaske kuma sabai ba haka suke ba dan kawai kana ka san wani wata fatawa daga baya ka zo ka canza kuma wannan bai sa a ce ka sake mai samun ibadan ka da kai wanda sai tsohon ibadan da kai sai ka mai ta ba saboda ba ba da nisiyan ne ba ba kuma da bari ne da ganganci ba wani ilimi ne bai zo maka ba shi kuma da ilmin muqaddamu al qawli wal amal eh to za mu tsaya nan ko na fara shi da kila malam ɗaya lokacin shi zamu eh to to shikenan insha Allah to ba- to ba laifi insha Allah bari mu tsaya ai sallah saboda بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طب، لا، زي ما تشكبكو آه، muna magana akan na ji mai magana magana kan wanke hannu aiko Eh, sai ce wa amar ra'su wa huwa ma sa'ida ala al-jabha shi ma kai wannan duk ba wani sabani da ake da shi shine abin da yake yana saman goshi Eh, shine ma sa'ida ala al-jabha duk abin da yake saman goshi ila akhir al-qafa har zuwa karshen kiya tsulan tsawo kenan wannan wa ilal udhunaini kuma in zaka yi ta fadi daga daga daga kunni zuwa kunni arban ta fadi kenan wannan daga babu wani sabani akan cewa wannan shine kai idan Allah ta'ala ya ce wamsahu bi ru'usikum wannan bil ijma' ar-ra's dai tulan shine min a'la al-jabha ila al-qafa arban kuma min al-udhni ila al-udhn eh wannan duk kowa ya riga ya ji cewa wannan waɗannan abubuwan su ne kai a to amma shi wannan shafan da ake yi da ake magana shine zamanin zai kawo wani yar sabani da ake da shi na malamai yace wa khulifa fil udhunaini an yi sabani a gami da kunni a cikin mazhaba da wajen mazhaba hal huma min haqiqatan aw hukman shi kunni yana daga cikin kai ne a cikin abin da ake kira kai dama can ko ko a- a a hukunci ne zai zama yana da hukunci na kai a alula wannan saɓani da ake da shi tsakanin malamai kasan dai ai har- ai ko a a- a magana na yau da kullum a urfi na mutane idan aka cire ma mutum wuyansa ai za a ce an cire kai ne ba wai diya shiga ko diya shiga kan shi ba sadaka akwai ta yin ta fuskar da ake an aka faɗa kai ana dafin duka magangan jiki akwai ta fuskar da aka faɗa kai ana dafin daga wuya zuwa zuwa fuskan baki da har ma kai baki da saboda haka to yanzu shi a dai magana Allah da ake yi ya shiga cikin kai ne shaban kunni ko ko a kunni shi gaba ce mai zaman mai zaman kanta kai kuma wani- shi- ita ma gaba ce mai zaman kanta to wannan shine ma ne sa ka maka wannan sabani wannan shi ma abin da ya fara kawo duka malamai sun yi ijma'i sun yi itifaki akan cewa sunna da aka fi so shine mutum ya gangama kansa ka- duka da da wankewa wannan shine abin da aka rawato da hadisi daga ma'aiki Ah, hadisin Abdullahi bin Zaid bin Asim da sauransu zaka ji an ce maz- ah, manzo Allah ya da ya tashi wanke kai ya fara daga daga muqaddamur ra'as shi ke ne ya tafi har zuwa kafa sannan kuma ya dawo da shi daga bigiran da ya fara kaga wannan yana nuna maka gamewa ta'amim din yana nuna maka an gaggama ko an gaggama ko ina to amma wannan shi ne alqadalul wajib din shi kansa ko ko wannan qadalul kamal ne wata wata ma wannan shine ake da sabani na malamai akai a to kuma abin da ƙara taimakawa wajen wannan sabani ita kanta ayan ah, shine wamsahu bi ru'usikum wannan ba'un ma- ma- manganu akalla guda uku banda su akwai wasu ma a ce wamsahu bi ru'usikum wasu ka ce wannan ba'un za'ida ce ma'ana ku wamsahu ru'usakum aka ce masahtu ra'sahu da masahtu bi ra- wannan ah, masahtu ra'sahu ko masahtu bi ra'sihi wannan duk abu ne guda daya Ah, suke cewa wannan ƙari ne banda wannan kuma wasu suke cewa wannan ma'ana ce ta tab'idiyya wamsahu bi ru'usikum ay wamsahu bi ba'd ru'usikum wannan shine magana ne Imam Shafi da wasu daga cikin malamai a wasu daga ciki kuma wanda shi wannan shine ra'ayin da yafi wannan ah, shine suka ce wannan ba'un ba'un kita ilsaq abin da Allah ta'ala ke magana shine alsiqu mashar ru'usikum ah, alsiqu mashak mashakum bi ru'usikum ku sanya sha ku dan farar da sha- shafan da za ku yi ga kanku to tunda an fara kai kuma shi kuma an ra'asu aka fada baki daya to duk a in ka shafi wani bangare to ba- bai daidai ba sannan kuma musamman a a- ana da hadisi na manzon Allah cewa shi da ya fara eh, wa- wato shafan kan nasa ya shafi dukkan kansa ne kaga to wannan ya nuna to ba'un ba'un ta insa ai shine alsiqul masha bi ru'usikum sadaka fa yufidu wujuba istiqraqi mashi ra's jami'ahu wannan shine abin da ra'ayin da ya kuma fi yafi daidai ibn taymiya yana cewa shi- wato abin da zai baka ma mamaki a ce wamsahu bi ru'usikum a ce wamsahu bi ba'd ru'usikum to ita ayan taimama ita ma haka za a kawo a faɗa wannan maganan me Allah ta'ala ya ce game da ayan taimama ku tuna ayan mana a eh a aikin taimama din me ya faɗa Eh, ha? wa famsahu bi wujuhikum wa to famsahu bi wujuhikum wa aydikum min to famsahu bi wujuhikum sai ku ce bi ba'd wujuhikum shimalan ai daya ce a wurin famsahu faqsim na'am bi wujuhikum bi wujuhikum me bambanci ba bambanci da ibn taymiya to in kace bi wujuhikum shine bi ba'd in kace wamsahu wamsahu bi ru'usikum shi ne kuma ce to mu kaddara yanzu mun mun dawo wujuhikum kasa anan famsahu bi wujuhikum ba shine dai ba ba wani ita ce dai ita ce dai sai aka shi kaga babu isa ake magana in kace a shafi wani bangaren fuska wani sai ma ya faɗa wannan sai aka to abin da ya sanya ka kifa dan wancan to shi ma ya kamata ya zo ya aiki anan je mu tambaya saboda haka abin da yafi daidai shine muqaddamur ra'as zuwa mu'akhir mu'akhirihi da kuma duk wani bangare da yake sunansa kai to zaka shafe shi wannan shine yafi yafi daidai kuma shine ke kan mutum Ah, abinda hujjan da suke kafawa akan halaccin shafin wani bangare na kai hadisin da suke kawo shine hadisin Mughira ibn Shu'ba cewa manzo Allah wataala ya ya shafi nasiyansa sannan kuma ya shafi kuma imama rawaninsa to wannan akwai uh, wato abin da ake fada amsoshi da malamai ke bayarwa Uh, ko da ma wannan din ya halatta to amma dai bana ba shine dai kamal ba ba shine wato abin da ake cewa mm, wato mai mai- mai ibada ne ba mai alulayi ba Am- abin da ake son mai alulayi shine yayin yanda manzo Allah yayi shine wannan hadisi na na na wannan wato ah, Abdullahi bin Zaid ibn Asim hadisi na su Humran an Maula Uthman bin Affan an Uthman ibn Affan da sauransu da sauransu suka ruwaito shi ko waɗannan wala- wasu abubuwa ne da aka da aka halatta maka saboda wasu abubuwa da aka duba na rukusa da sauransu to shi ma ba shi ne- ba shi ya kamata ya zama ya zama ya- an yi hukunci da shi ya ya rinjaye asalin abin da yake shine aka saba gani manzo Allah na yi ba sadaka sunna ita ce abinda su shi imam malik ya tafi kai in za a shafa kai za a shafa dukkan abin da ke sunansa da yake da ma'anan kai a faman aujaba mashahuma yace duk wanda ya wajabta sai an shafa kai an shafi kunni a'addahuma minhu ya sanya kunni daga cikin kai din wa man lam yujibhu wanda kuma bai ce wajibi ne sai an shafi kunni ba a'addahu ma za'idatayn alayhi shi ya daga cewa kunni ƙarin gaba ce akan ga kai ba kai bane sadaka mu ka amma shuhurin mazhabin malikiya malikiya ne yana sai ga maka kai dan magana ce wasu na ganin kawai in ka shafa in ka shafa kai kawai da wannan ragowar ruwa zaka shafa kunninka su wasu kuma saboda suna ganin kamar gaba ɗaya ce su wasu kuma suna ganin a kawai zaka sake sabunta ruwa wannan ruwaya ita ce aka fi shahara ta a malikiya za a ga shine tajdidul ma'in nan lil udhnayn wannan wani abu ne da suke karfafawa to hujjoji da ake ta bin malaman malikiya su kawo kan wannan hujjan dai da ya fi ƙarfi da suke kawowa shine ruwayan ruwayan ibn wahab wanda ke ruwacewa daga ibn wahab shine haitham ibn kharija haitham ibn kharija yake ruwacewa daga ibn wahab daga amr ibn al-harith al-madani thumma al-misri daga wannan hibban ibn wasi' daga babansa wasi' daga shi abdullahi ibn zaid ibn asim cewa mazala da ya tashi sai ya amfani da ruwa khilafan labi a kaza hule ra'asihi saɓanin ruwan da ya ɗauka ma kansa to wannan ruwayan zahirinta zahiri zahirinta wannan ba zan yi in ce ma maliki hujja da wannan ba malaman mazhabansa ne ke hujja da wannan hadisin ku gane wani lokaci aka iya samun wata fatawa ta malami ai ta nemo dalili ba a rasa dalilin sai ta hanyar sai an sauka ta hanyar wani wanda yake ɗalibinsa ne ko ɗalibin ɗalibansa ne ya roto hadisi irin wannan sai a ce ga hujja da amma da shi dai malamin da ya ba ta kaga wannan wanda wanda haifan ibn kharija yana cikin ɗabaka ɗaliban ɗaliban malik ne yana rubutowa daga ibn wahab ibn wahab ɗalibinsa ne ibn wahab yana rubutowa daga ibn al-harith al-misri shi wannan ibn ibn al-harith al-misri ɗaran malik ne zuwa shekaru tare suke ladai iyaka ya riga imam malik rasuwa wanda aka aka ce arwato wannan to shi kuma wannan ita kuma wannan ruwayan da aka take cewa an sake sabanta wannan an sake sabanta wato ruwa makunni ruwaya ce wacce take shahadda duk da ingancin wato ko ce ingancin ko amincin marwaita ala fiqati ruwatiha walakinaha ruwaya shahadda haitham ibn kharija shi kadai ya kadaita daga ɗaliban ibn wahab ibn balami ibn wahab da yawa sun rawaito wannan hadisi su ba haka suke faɗa ba shi shine ya kuskure su akwai wannan harun ibn ma'ruf akwai al-aili akwai malamai da dama abu qahir al-misri da sauransu duk suna ruwaitowa su yanda suke ruwaitowa ba haka suke ruwaito ba ruwaitowa ba shi yasa wannan ruwayar ma za ba ita ce imam muslim ya kawo ba shi wanda imam muslim ya kawo da sanan malamai shine ake yace aka ce ya dauki wato ya lafazin hadisi yake wa zai iya tuna mai lafazin hadisi shi wato abinda da yayi ruwaya take nunawa shine ya shafi kun ya shafi kunninsa da ragowa wannan abinda ya shafi kan nasa shi kan nasa ne aka ce ya sabanta mushi wa shafan kan amma ba shafan kunni ba eh shi ba shafan kunni ba ba shi ita ita ruwaya abinda take nunawa kenan kai kuma al-hasan ibn kharija sai kace fa akhadha al-ma'a li udhnayhi khilafan ladhi akhadahu li ra'sihi wannan ba shine asalin ruwayan da ake da shi ba ina jin ina da ruwayan anan yawa wannan shine ga ga ga ga ina tsammanin na da lafazin hadisin anan na'am ga shi nan nake jin hadisin Hibban ibn Wasi' yake cewa masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi wa masahahu wa masaha ra'sahu bima'in ghairi fadli yadayhi sai shafi kansa da ruwa sabanin ruwan da ya wanke hannunsa da shi to kaga wannan ai shine abin da ruwayin da ake kai kuma sai ka zo ka ce fa akhadha al-ma'a li ubnayhi khilafan ladhi akhadahu li ra'sihi kaga wannan kuskure ne to kaga inda malamai ke bi wajen gano kurakuran malamai ko da ka ruwaito to su kuma abin da zai sa wannan abin da zai nuna maka wani lokaci akan iya samun fatawa ta wani malami mai mazhaba a rasa gano dalilinsa to si shi garin malamai da suke mai mazhaban tasa hidima sai a ji ana nemo dalilai sai a ji a nemo dalili da ba shi dalili ba dalili ne su a wajen su to amma hadisin bai inganta ba kamar ne kamar hadisin da ake rawaitowa wajen in za a taimama a kai shafan hannu zuwa gwiwa hannu kaga wannan ma malin ba na jin cewa wannan shi shi ne shi hujjansa amma dai malamai za su suke huta da wannan shi malik ya faɗi dai wata fatawacce kuma akwai wasu itibarar da ya nu- da ya lura da shi amma dai wannan hadisin ba zai huta da wannan hadisin ba saboda hadisi ne mai rauni kuma ma sai bayan shi ba hadisin ya ya shahara ana hujja da shi a mazhabansa to shi ma yanzu kaga wannan ah, wannan hadisi game da in ka lura da yanayin abubuwa da yawa za ka ga Hassan ibn Kharija shi da ya kawo wannan ruwaya ya zo ne bayan ma- Imam Malik sana ku dauko wannan hadisi ku hujja da shi ba zai ba zai karbu ba sai dai a je a saki sabon sabon hujja kuma eh to kuma abin da yake daidai shine hadisin da ah, Shahr ibn Hawshab yake ruwaitowa daga Abu Umama Al-Bahili wani lokaci Abu Umama Al-Bahili a shahar ya ce Abu Umama Al-Bahili daga manzon Allah wani lokaci kuma ya tsaye da shi daga daga Abu Umama cewa ar-ra's al-udnan min ar-ra's al-udnan min ar-ra's to wannan shi yafi daidai ko da dai wai magana cewa eh, zuwa ga manzon Allah akwai magana eh, kan inganci wannan riwaya amma da ko da dai Abu Umama ya faɗa to sahabbai da yawa sun yi sun yi na'am da wannan riwaya shi yasa idan kuka duba hadisin Uthman bin Affan hadisin alulansu za ku ga kwata-kwata an yi magana Allah ba ba a ambaci shafin kunni ba ko a ambata saboda al'ugani minar ra'as to haka in kuka bi sauran hadisai da suka zo suna ba da yanayin yadda maza Allah ke alula sai ga an an ƙi ambatan kunni ba wai dan an manta ba dan dai an na maka cewa al'ugani minar ra'asi eh to lokacin yayi a minti 20 to to to amma masa magana in ya karaso sai mu wani mala yace wal ikhtiyaru fi sifati mashi ar-ra'si abin da yake ikhtiyar mu a mazhabin malikiya ya in za a shafi kai an yabda bi yadayhi muqaddamahu shine ya fara daga daga farkon kai gaban kai a thumma yamurru bihima ila mu'akharihi sannan kuma sai ya kai har karshe thumma yarduhuma ila haythu bada sai ya dawo daga inda ya fara wannan yadda kaji malam ya faɗin nan shi irin shi ya zo a hadisi ba ya bukatar wani dogon eh, tawili saɓani wanda ya ce fara daga gefe daga daga tsakiyan kai tsakiya wasu daga al'auza'i al'auza'i babban malami mutumin sha tsarin imam malik ne ya dai riga imam malik shi ma rasuwa shi ya ce a fara daga tsakiyan kai eh sannan in ka shafa sai kai nan kuma sai ka shawo wato ai ka san malamai kuma da yanda yake hujja da kuma abubuwan da suka je masa eh wataƙila wani lokaci a musu ake samun irin wannan sabani aka samu wasu abubuwan da ba su ne sunna ba amma kuma manzo Allah ya bar wasu daga cikin sahabbansa suna yin sha'alar sa'ati wal ijza idan kai yayi shi kuma wanda sahabin idan ya tashi ma zai koyo zai koyar ne a yanda shi ne dai manzo Allah ya gani bai ce mishi uffan ba to yayi saboda haka shi ma zai haka zai koyar ma wasu to idan kuma suna ta zo sai kaga shi kuma ga annabi Allah ke yi kaga shikenan sai a ajin sahabi ai na manzo Allah eh wannan shi na ga wani lokaci kaga sa- eh, malaman asabun sabani ya daga da irin ilimin da ya je masa a lokacin eh to an ah, ba- ba- akwai wani ma- masu cewa wa- wannan shafan kai banda su imamu shafi suke cewa ko rabin kai ko wani eh, wani bangaren kai wajen iyakance rabin ko wani bangare na kai din akwai Muhammad bin Maslama al-Madani shi yana cewa sulusi wasu na cewa rubu'i irin su Ahnaf da sauransu wasu na fadan wasu mangan dubba da ba- wanda ba wannan ba wannan duk babu wani duk wannan tahdidat din babu abin da yake nuna nuna su a a shari'a a ce ko rabin kai in kai rabin kai ka shafa rabin kai shikenan ko kai samu sulusin kai ya ko rubu'i ko wani abu duk wannan ma yana da wahalan kintatawa dama wani rabin kai sai dai sai dai kusurwan kan da da da kashin kowanne ka kirga da shi amma ba ka ba ai kirgawa zai wahala eh to amma duk wannan babu duk tahajjud ne wanda ba la asal hafi shari'a abin da ya kamata dai mutun yayi shine yayi na manzo Allah manzo Allah shi yazo ta shafa shafa duka yake yi in kuma a magana ta almasu ala imama ya zo insha Allah wataƙila in muka zo kan gaba za mu yi wannan magana ita akwai suna ce mai zaman kanta ita wannan eh ita ba suna ce mutsalaka wai koyaushe zaka yi kai ta kai- ya zama maka sunna zaka yi shafin rabin kai koyaushe ba a qadru tamam din shine da ka shafi dukkan kai muqaddamar ra'as ila ila al-qafa thumma tabdu ila al-makan alladhi bada'ata ya wannan shine abin da ke a sunna insha Allah tunda dai Ah, ni din ma kun ga na dai ta dauriya ne kwarai da gaske saboda ƴan uwa an ce su da zo bai kamata a ce ba aikatun ba sai a yi haƙuri ɗan abin da aka samu insha Allah eh, in aka haɗu wata mai zuwa za mu ja karatun ya nan fi haka so, abin nan in babu wata tambaya kuma sai mu kan makallawo To, shi- yawanci matan malam bahaushe da za ka ga yawanci za su shafa kai haka ake ɗaya to ko suna zo gaskiya ba wai a yawanci za ka ga ba su da wani abin da suka dogara Haka.
kan malikiya shi malam bahaushe cewa yake malikiya ga kuma abin da malikiya su ko su malikiya ba ka suke ba yawa Eh.
da yawa matan malam bahaushe da yawa su haka za ka ga a kan cewa dan kwalin a a a akwai to wannan in dai mata kace yanzu na gane da kake magana in mata kace na to akwai dan dalili su kaga mata in a cikin gida za su yi alwala to kaga ba su da matsala wajen su gangama kansu in kuma a waje za su yi gaban ajanib ɗinsu to kaga nan ne magana na kundane kundane zai shigo ciki to ka zo ka ce a lokacin sai sun buɗe baki ɗaya to wataƙila shi ne fatawar su a- wato hadisan mughira ibn shu'ba zai shigo a yi aka yi ta nasu ya kuma sai a ƙarishe ragowan abin da ke kan kallabin su a kallabin shi ma kamar rawanin yake saboda haka- kamar yadda kawai haka za su ɗanyi eh to in suka yi nan duk yayi A- ala hadithi al-mughira ibn shu'ba wannan duka yayi sai a kare shi shi haka eh dama shi sa ibn taymiya kita wannan ba wai sunna ce mutlaka ba ana magana sunna ce ga wanda yake da bukata kuma idan ana duba wasu hadiyat haka eh sabanin wanda ya mai da shi zama sunna ce kawai mutlaka wannan mas- mas'alar ta shafa a- a- a wani bangare na kai wanda ba dukkan kai ba eh to ga malam ya zo insha Allah ayi hakuri dan abin da aka samu to ana kamar wani dattijo ne wannan ya faru ne muke son warware kyansa ya kai shekara ɗari da wani abu to sai aka samu wata matsala a ɗan damunan nan da aka na yi gidan da yake ciki sai ya faɗo sai ya zube sai babban ɗan sai ya ɗauke shi mai da shi gidansa to can ba a farga ba ko babban ɗan sai ya sayar eh da gidan ya sayar da gidan to sai aka gano ya sai aka zo ana magana a dawaya dawaya shi ya sai wani gidan ya dauki ɗaya daga cikin yayansa ya sa a ciki zai mai mai baban nasu can to rago kuɗin ake tunanin yadda za a yi wai yanzu za a yi musu rabon gado ne ko kuma a za a raba su ne daidai da daidai saboda akwai mata a ciki shi ne wannan abin da nake nuna ma'ana matan an zo rabon rabon gado za a yi wannan kuɗin sun ga uban da yana nan yana rayu
bai riga da su ba, uban kuma yadda aka za a raba gadon shi haka suka yi to babban ɗan shi raban gado daga shi sharaɗin raban gado ai sai an mutu sai an mutu ai shi ne suke son za su raba kuɗin har yanzu an a ya za a raba kuɗin mutum kuma gashi yana nan sun raba saboda shi yanzu abin da bai shawara da kowa ba sun yayin sun kawo don a yayi yayi ma uban karfa karfa wala kawai sai da gida a ce a je a- a- a sayan da za a yi tunda akwai hukuma sai ta shiga a je a shigo a ɗauko wannan kuɗi idan uban ya ya bar mishi kuɗin ko ko saboda dai shagwaba na ɗa na ɗa da uba kuma uban ya ga shi ba zai iya matsa mishi ya kawo wannan ragowar kuɗin da ya je cinye masa ba to ragowar da aka kwato shi kenan sai a raba masa na yan uwansa shi uban ya zuba da shekara ake magana ɗari wani goma sha biyar Ni ma ina magana mu.
Eh, to da haka shi kuma je sai abin ne da ya je a hukuma za ta shigo ci ko da shi uban ai akwai wanda dama can cewa eh, wato ya riga ya eh, hankalinsa ya bushe ba zai iya rike dukiyarsa ba to wannan kuma baya bai bayu akan cewa dan shi na rike mishi dukiyarsa kuma zai abin da ya ga dama ba in har akwai zalunci bai ci da ma'arufi ba za a shigo ciki a masa magana ai yanzu abin da ake magana shi uban babu wata rabin bai dame shi ba amma yanzu yayin da suke son za a raba kuɗi shi ne suke magana hukumar ce take su koma su nasara su raba. Sai suke magana ba za a raba akan ma'auni na na gado ba za a raba ne akan ma'auni kawai na ya- na yaya masu haƙƙi kawai haka kowa da matan da mazan duk haka haka haka za a yi akan dai ya'ya ne su kuma suna da haƙƙi kan wannan abin eh ya danganta shari'a za ta iya duba abu- abubuwa da dama za ta iya duba shi wancan da ya je gangancinsa a ce shi an haramta mishi ba za ta iya yin wannan za ta iya duba ta ga kuma daidai bukatun kowa za ta iya duba ta gani abin a- wane shi ya fi bukata ba za ta iya yin abubuwa da yawa shi waɗannan abubuwan wani lokaci maslahohi na hukuntawa kada ka ba za a yi mishi hukunci kai tsaye ba Eh, in- amma kaga inda mutuwa aka yi kaga wannan shi yana da kowa da faralinsa saboda kowa in ya je in ya ga dama a yi zumuncin ya ga dama ya ce ba zai zumuncin ba ka san kowa ga yanda yake Ya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah barka zuwa a cikin alhamdulillah